to sannan a sannan abdulmuttalib ya fita hadda ya je gurin wahabu ya je da shi gurin wahabu dan abdulmanafi dan kuma to ban ga gurin bane shafi da nawa to suna ga gudu sun ba sun ba haraja abdulmun dalibi hatta a ta biyu wa babuna abdulmanafi har ya je da shi gurin wahabu dan abdulmanafi bin zuburata a wannan loka a wannan ranar shi ne shugaban bani zuburata na saban da saban dangane wa sharafan da ɗaukaka sai ya aura ya aura masa aure da yarsa aminatu ita a wannan ranar ita ce mafificin mata min ƙurashin daga ƙurashawa na saban a dangane wa mauri'an da daraja wa jihar da alfarma wa jamalan da kyau da ɗaukaka da kwarjini da cika atsin na abdullahi ya tare da ita kaddu bi gairi ha bai taba tarewa da wata mace ba gabaninta gwargwadon yadda gairuwa ba ɗaya ba ya bayyana a kansa min al'akabir daga shugabanni ya rahamar ubangiji wanda yake mamallaki mai iko ta tabbata gare su tarewarsa da ita ya kasance ranar juma'a wani kaulan aka ce ranar litinin harami daga farkon watan rajab makaɗaici mai alfarma fi shahadi abi dalibin alallokin abi dalibi inda jamratul wusda nan kusa da jamratul wusda al'azizanti wacce take mawayar matsayi sai ta samu ciki da majibincin lamarinmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daukaka ya kasance gare ta saboda wannan a bisa wanda ya jinkirta ko ya gabata sannan sayyidina abdullahi ya fito daga wajenta sai ya wuce da wannan matan nan da ta da ta bijirar da kanta gare shi ta bijirar da ma'ararat alaihi ma'ararat ta bijirar da abin da ta bijirar gare shi na cewa za ta za ta bashi gwargwadon abin da aka fanshe shi da shi daga raƙuma sai ya ce da ita me yasa yanzu kuma ba za ki bujirar da kan naki gare ni ba a yau ma'arar ma'arar bil amsi irin yadda kika bujirar da kanki gare ni jiya sai ta ce da shi ai hasken da ya kasance gare ka a jiya yau ya rabu da jikinka hajji ba ni da bukata tare da kai a yau an ya kunan nuru biya dama dai ina so ni ina nufin wannan hasken ni ma ya kasance a tare da ni ko a cikina ubangiji ya tsare wannan haske sai dai ya sanya shi inda ya so hakika an ruwaito daga sayyidina abbas allah ya kare yadda gare shi cewa ni sayyidina abdullahi yayin da ya tare da aminata mai girman alfarma sun kidi sun kiyaye sun kididdiga mace ɗari min bani abdi manafi daga bani abdi manafi wa bani ma'azu min da bani ma'azu to miya ce to da mace ɗari biyu min bani abdi manafi daga abi abdi da bani abdi manafi wa bani ma'azu min da bani ma'azu da suka mutu har suka mutu ba su yi aure ba dan bakin ciki a rama ba ta hunna bisa abin da ya tsere ya musu min sirrihil malumi daga sirrin annabi sallallahu alaihi wasallama abin sani wannan wato wato daga sirrin da aka sani tare da sayyidina abdullahi wanda shine hasken abin zabi wannan da ya kasance yana haskaka goshinsa yana haske yana haske a cikin goshinsa ba tare da buya ba walam tabqa imra'atun bitin fi quraishin wata mace bata wanzu ba a cikin quraishawa sai ko ta kamu da rashin lafiya da bi amanata dan kishi daren da manzo Allah sai daren da sayyidina Abdullahi ya tare da sayyidina Amina to kaka haka ba zai zamo ba haƙiƙa ko ta zamanto aminatan abar amintarwa da yi saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam min kulli bala'in daga dukkan musibu وعلى إخوان عبد الله لا ذاك النور الذي منه الصباح بدأته كل أثناء إلى نفسها حبا بإيراد العلا لكن المولى به قد أدابا من زواج ما باح الشرفا فسوى قدرا على كل إنسان بعلاه ولها حق الهنا وإليها قد سرى في خيرها منه نور السيد السعد المقام وعلى جبهة عبد الله إله ذلك النور wancanan ka haske yake ya bayyana a bisa goshin sayyidina abdullahi alladhi minhu saba wannan da duk wani haske daga gare shi ne dukkan wata mace kyakkyawa sai ta kiransa ila nafsiha zuwa kanta hubban don tsananin so da ta tarar da wannan ɗaukaka sai dai ubangiji ta wahabin ya yi baiwa ne da ya yi tsarabantar ne da wannan ki da wannan haske ga yar daga yar wahabu ya ba ta ɗaukaka ta samu da- ta ta- ta samu ɗaukakar ga matsayi ala kullin nisa a bisa dukkan mata saboda ɗaukakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gare ta ne ga- ga- wato wala haƙƙar hana farin ciki ya tabbata gare ta zuwa gare ta ne hakika wannan haske yana su fi hairi a cikin fiyayyar shekara da daga wannan haske ne hasken shugaba wanda yake maɗaukakin matsayi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih لما أولق والخاتم لما سبق نازل الهج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوم كالي وانشان دم واقع وانا واقع زواقع سنتا نعم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تعرفنا بها إياه وانا واقع زامو زامو واقعكم
أسماء الفاتحة لهذه النور نور النبي المصطفى البشير زين البرايا شرف الأصول عاد الورى لدينه المبرور وشرعه ما زال فيهم يهدي قد أظهر الله له بقرنه عجائبا لعمه في حمله تدلها على عظيم نبله وأنه لله خير رسله وصفوة الزوج من مأدي في ليلة الأمر ترى النداء وظلمي نعم اسمع kaji sifati hamli hadin nuri irin sifar yadda sayyidatuna aminatu ta samu ciki da wannan haske nurin nabi shine hasken annabi al-mustafa abin zabi al-bashir mai al-bashir zainul baraya wanda shine adan talikai shine adan duk wani zamani mai shiryar da talikai dini hilma baruri zuwa addininsa wanda yake mai kubutarwa daga halaka a shari'arsa bai gushe ba yana shiryarwa a cikinsu hakika ubangiji ya bayyana gare shi da fifikonsa ababen al'ajabi bi farlihi da fifikonsa da ummihi ga mahaifiyarsa fi hamlihi a cikin daukan cikinsa da take shiryar da ita a bisa a bisa girman nubihi wato wato kwa- zamantowarsa kwaya wacce take mafificiya cewa dai shi ne fiyayyen ma'aika ga ubangiji sallama ko kuma na zaman nublihi hankalinsa ko kuma zama wanto zama wasa kwaya duk abin zai iya dauka a littaratu fi lailatul hamli saran nida'u shine ko a wasa kuwati sabot wanda shine zababban zababbu min ma'addi daga daga bani ma'addi kira ya tafi a daren a daren samun ciki da shi wato ya gama ƙasa saraya nasu ya gama ƙasa wasu mai ajiyar arwar sama'u sama da ƙasa duk mazaunanta sun ji wannan kiran sara lilurin mustapha sawa'u zama ya zamo ga hasken abin zaɓi fi baɗa ne a cikin cikin mahaifiyarsa aminatu wa hawa lahu wa a'u shi yana tsari gare shi farin ciki ya tabbata gare ta a farin ciki ya tabbata gare ta wato min haudi daga darbuka wato daga gurin tsari a ubangiji ya tausasa da shi a cikin mahaifa tilkan zulamin iznuruhu domin iznuruhu yayin da haskensa ya zamo fi wasu da tilkan zulami wato a tsatsakin wancanin kaduhai na mahaifa mahaifiyarsa lam tashku bata kai kara a dana alamin ko da ɗan kankanin samun raɗaɗi ba ba taɓa kai kara cewa tana jin wani abu da ya dame ta ba bata samu akalla wahami ko da ɗan guntun janta ba samun wani ɗan nauyin jiki daga a cikin wannan cikin tare da ma ma hatimi tare kuma da lazimtar cewa lalle dukkan zatin hadi dukkan mabociyar ciki sai ta dan samu wani dan radadi haka ko wani dan can sauyin jiki a ma'anar ma'anar hamluhu samun ciki da shi isu mila yadda aka samu da shi haffa ya saukaka bata samu sikalan wani nauyi ba kan fihi a cikin samun ciki da mazala sa sama kan nasu kamar sauran matima kamar sauran mutane illa dai kawai bata ga zuwan al'adar ta ba ko buddila da aka wato da aka musanya shi da yana zuwa to an canja shi yau lokacin zuwan yayi bai zo ba ba shakka kan da haka sai ta kokonto sannan kuma ya shuɗe lan ya hasula al'adar bai bai faru ba watan ya shuɗe al'adar bai zo ba wannan sai ya sa ta sakankance cewa ciki ne bigairi jihudi ba tare da jayayya ba sai wani mai zuwa ya zo mata bi aufan ni'ami da mafi cikan ni'ima shine ya yi mata albishir daga wajen ubangiji mai makagin halitta ya ce mata kin yi ciki da fiyayye lihairul umami sayyidin lihairul umami wanda yake shine shugaba ga fiyayyen ga fiyayyen al'umma shugaban dukkan larabawa wa ajami da ma wanda ba sa jin ba sa magana da larabci min hadhihi ummati zati rushidi ma'abociyar shari'a ma'abocin shi ma'abociyar shari'a daga wannan al'umma banda banda kafirai shine ce min hazihir ummati zati rushdi ai shuga zai zai zai kawo shiriya ga wannan al'umma ma'abociyar shiri ma wacce take ma'abociyar shiriyar sannan wani mai zuwa ya sake zuwa mata badu bayan nan a sanda ya zo mata ganin ta ba bacci yake ba ita kuma ba wai a wasa take take sosai ba tsakanin bacci da wasa ke kala yace da kin sani kuwa wallabi mu sha'irin ai duk mai hankali ko zai san me yake tare da shi cewa hakika kin yi cinki cikin yi cikin yi ciki wato kin samu ciki da fiyayyen halitta wani kilba sha'iru a albishirori sun tabbata gare ki bisa yi da anami da samun ciki da shugabanta da kai hairi abdi mafiyayyen bawa da Allah sannan mai komowa ya sake wato mafi nagartar mai komowa ya sake zuwa gare ta ya ce duk sanda kika zo da wannan mai girma kika haife shi abinda ki ce da shi wa izuhu bil walidi ina nema masa tsari da makaɗaici shine ubangiji daga sharrin dukkan mai zuwa mai zuwan dare da mai masa hasada sanni muhammadan ki ambace shi annan muhammadan ya fuz bil hamdi zai da wato zai samu rabanta da godiya ƙuraishi ta kasance gabanin a samu cikin annabi ahmad sallallahu alaihi wasallama tana cikin tsanani min rike aishin na daga kuncin abinci an kadi wanda yake gurbatacce tana hali mai gurbatawa in zara'at idan ta shuka fi arrihim fi arriha a kasanta to ba ba ta ba ta girbi sai dai in ta shuka ya lalace ba za ta samu damar yin girbi ba ko kuma ta ko kuma ta zuba kudinta a ciniki ba za ta samu riba ba da hakika ta ɗebe haso daga samun ramar ubangiji wani ji da samun yalwa sai ruwa ya sauka saboda albarkar samun ciki da manzala sallama tuzurubu duk shuke-shuke ta kore wal ashjaru da 'ya'yan wato da 'ya'yan itatuwa wato da itatuwa sai zamana samun a kwaya kwakwaya ta abinci ya yawaita wasu mari da 'ya'yan itatuwa a masu ciniki suka zo ma suka zo musu bayan nan sai zamana abin awon masu awon su fan hadda ya zamana wato ya koma ana amfani da shi ya warmuddi da muddinsu da can duk sun kife sun kife muddin su da da da, da sa'in su ba amfani da su to yanzu ko masu awo sun zo kaga sai sai a bude kuma a ci gaba da awo saboda haka suka ambaci wannan shekara shekarar farin ciki war farai da farin ciki domin sun yi farin ciki duk wani tsanani ya guce daga gare su ubangiji ya yi baiwa gare su da irin abin da ya baiwa da shi saboda albarkar wanda da sababin cikinsa ne alkaunin shara kasantattu suka sami yayewa shi'umi na nahisarsu ya gushe bisa'adi da arziki wata nahisa ta kauce arziki ya zo dukkan wani gunki sai ya wayi gari abin kifar da shi mankusa dukkan abu dukkan wani gado na birki na na na mulki shi kuma ya ya zama abin akasawa shi ba an juyar da shi ba sai ubangiji ya faranta wa malika ubangiji wanda ya faranta ya wato wannan wancananka almalika ya faranta almalika to fasarra zakal malikal qudusa wa sai fasarra wancanan ka sai ya faranta wa jama'a zakar malikar kudusa wannan da kake gani irin aiki ne na ubangiji wanda yake mamallaki al kudusa abin tsarkakewa sa shehun kafircin su ya zama ya ya yi bakin ciki iblisa shine iblis ina nufi da wannan da nace wannan wannan tsohon shi ina nufi ai tsoho wanda yake abin la'anta annajidi mutumin najadu ta dabbobinsu ta yi bishara da hamlihi da cewa an samu cikin manzala sallama dabbobi ma suka samu wani ɗanka tefurci lailatahu bi farlihi wa lailatahu a wannan daren na samun cikin manzala sallama bi farlihi da fifikonsa adimu mislihi ta ce shi ne shugaban duniyarmu adimu mislihi a marashin tamkarsa shi ne fitilar ma'abota duniya wa ahalihi da ma'abotansa ubangiji wanda yake mai farawa ne karawa shi ya ba ta damar yin magana dabbobi waɗanda suke a gabas sai ya zamo yana sanarwa yana sanar fahawa liwashin magaribin bashir ya zamo shine mai yin albishir ga dabbobin da suke wajen yamma wannan hakanan wannan tudun kasa waka buhuru hakanan kuma a koguna ya zama na hakanan wato kifayenta bashir yana mai albishir libariya ga sashenta domin shi manzala sallama rahama ne ga kowane ɗaya kira ya tabbata a cikin ƙasa da shahari lahu a farko wato a cikin wata watansa watan ɗauku watan samun ciki da manzala sallama mustama'un abin ji haka nan ma kuma sama shi ma kiran ya tabbata a cikinta ana cewa ku yi farin ciki hakika farin ciki ya kusato wa alkarimu mai girma alkasimu mai baiwa mai rarraba mai rabawa kowa ya samu albedawo mai yawan baiwa ya ci mubarakan zai zo abin yi wa albarka da kulle hairin yusudi alkasimul mai da'u mai rabawa albeda'u mai yawan baiwa ya ci alkarimu mai girma ya ci mubarakan zai zo abin yi wa albarka da kulle hairin yusudi yana mai zubowa ga dukkan alhairi da ubangiji ya yi baiwa nisa ga mata ya yi musu baiwa farin ciki kowace wasu farin ciki ya cika ta cewa dai an hamalar ta yi ciki ci zukuran da 'ya'ya maza fi ami a shekararsa don girmamawa ga wanda ya so ga wanda ya zo mai albishir ga mai ga mai shirya nazira kuma ya zo naziran mai gargaɗi lilmutari ga mai shiga mai ketare iyaka haihuwa sai ya kasance shekara ne na farin ciki wanda yake mai mikuwa ba wani gida da ya wanzu a daren samun ciki da zala sallama ma'ashara kati da bata yi haske ba kuma haske bai gama ta ba hakanan rana laha isbaru sai zama na haske ya bayyana gare ta na daban yayin da ta kusato ta kusato ta kusato almazaru abin ziyarta walam tuwassir fil uyunir rundi a cizara bata yi asibar wato bata yi tasiri ba a cikin idan dina kowa ya gani a sannan suka ce samun cikin na na amina da fiye da wanda yake shine girman larabawa ya zamo ne daren juma'a a watan rajab wani kaulin kuma aka ce wakila aka ce ya rirwano ya matsarin aljanna rirwano a tsiri kai gaggawa a jin ka amsa kum ka tashi wabta lil firdausa ka buɗe aljanna firdausi don so don nuna soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallama qad istaqarra al'ana nurul audi haqiqa haqiqa hasken wannan anur hasken bawa na ya tabbata yau qad istaqarra al'ana nuru abdi hasken bawa na haqiqa istaqarra ya tabbata alana a yanzu wakatin wakatin wa lokacin samun ciki da shi manzala sai sallama zamanin farili zamani ne wanda yake fa zamanin farili zamani ne mafifici su ci su shine ci shine watanni guda guda tara kawafili cikakku wato manzala sai sallama bai zama bakwai ni ba ko ko takwani a sai dai cika watannin sa tara tun banima mahmudan madalla da abin yin ciki da shi madalla wacce take dauke da cikin ma waje da hawamilu ba ta sami irin abin da masu ciki suke samu ba daga kwannafi da ciwo wa wajidin da kuma wajen da ciwo wa wajidi da damuwa ne ya kasance daga ayoyinsu daga ayoyinsu a cikin samun ciki da shi shi ne saba wadda giwa ta yi ta ki biyayya ga ma'abocinta da kuma halakar ma'abocin giwan shi ne abrahatu da na wato duk da ya halaka da mahaya dokinsa wa rajilihi da masu tafiya a kafa wasu tsuntsaye ne jama'a jama'a ta zo saboda halakar da shi da kuma halakar da jama'ar tasa da take halakar da wato taruddum da take juyar da su wato di take halakar da su اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما